أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ƙara jirgin godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan yini mai albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da goma ga watan jima'a da al'afir watan shida a jerin giyar watannin musulunci yau hijira na da shekara 1444 idan mun duba wannan lissafin tsakaninmu da ramadan yau ƙasa da kwanan tamanin ke Allah ta'ala ya kai mu ramadan da imani آمين ya yi daidai da uku ga watan ɗaya miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan matsalaci mu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gobe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan matsalaci a daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin surtu tawwa sura mai namba ta tara a cikin jerin giyar surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 66 yau za mu tashi aya mai namba ta 67 a wannan surar insha Allah kafin nan akwai wani bawan Allah ya rubuto tambaya guda ɗaya cewa wani bawan Allah ne ya ce ya ba shi kuɗi zai yi kasuwanci da sharɗin duk bayan wata guda zai ba shi wani abu daga cikin ribar da aka samu a wannan kasuwanci to menene mahangar shari'a game da wannan to duk wanda haka ta faru da shi akwai abubuwa guda hudu wanda shari'a take kallon su game da abin na farko dai ya san kasuwancin da za a yi halal ne ko haram ne akwai kasuwanci na haram wanda kasuwanci ne da kuɗi za ka yi amma haram ne shari'ar ka ta haramta mashi abu na biyu ku yi ƙa'ida wata-wata ne mako-mako ne in har kasuwancin ya halatta za a yi ƙa'ida a wani lokaci za a ga abin da aka samu abu na uku sannan za ku tabbatar da mai shi mai jiwe duke zai ɗauka a cikin riba kai ko mai dukiyar da ka bayar a yi kasuwanci ka suna za ka ɗauka sannan abu na kusan ƙarshe a yi rubutu a yi rubutu da kai mai karɓar da shi mai bayar kowa ya kawo shida da bai yi masa to wannan shi ne a taƙaice abin da shida ta ci idan an kun yi wannan almuslimu na ala shi ne sai a ci gaba da yi kuma idan asara ta samu gaba ɗaya ta sami kamar yadda in riba ta samu gaba ɗaya ta sami to wannan shine abin da suka ce game da wannan insha Allah wallahu ta'ala malam zamu tashi almunafiqun wal munafiqat darasi na 15 go ya wannan shine darasin mu na 15 a cikin suratul tauba na'am المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون Allah ce almunafiquna wal munafiqat da munafikai maza da ko munafikai mata don munafiquna jam'i na muzakkar salim kuma shi almunafiqat jam'i na muannas salim yazidu bil alif wa ta almunafiq shine mufrad idan ka tsara alif da ta ya baka jam'u muannas salim almunafiquna wal munafiqat shi kuma jam'in muzakkar salim zidati wawun wa nun ana masa ƙarin wawu da nun almunafik sai ƙara wawun da nun ya zama almunafikuna ya baka jam'i na muzakkar sali wato su munafikai maza da su munafikai mata sai Allah ya ce ba'dhu min ba'd sashen su daga sashi yake min din minci al-mushabbaha at-tamsiliyya min din da take nuna kamanninsu aƙidarsu mummunan halinsu duɗe ne shi ne ba'aduhu min ba'adu sashensu iya kama da sashi sashensu misalin sashi ne shi ne amfanin zuwa da min ba ta ba'idiyya ba ce min ci almushabbaha a tamsiliya munafukai maza da munafukai mata ba'aduhu min ba'adu sashensu na kama da sashi ayyukansu ɗaya aƙidarsu ɗaya mummunan kaidinsu da islam da musulmi ɗaya ne shi ne ba'aduhu min ba'ad sai Allah ce ya amuru na bin munkar daga cikin halayyarsu suna umarni da mummuna almunkar sun fassara da ashirka wal ma'asiya suna umarni da saban Allah da shirka ko da dukkan wani aiki na jarima to munafakai umarnin da suke bayarwa kenan idan sun samu dama idan sun samu yancin faɗa a ji idan sun samu yancin sa wa'ayi to duk abin da za su tarkato wa al'umma kenan ya amuru na bil munkar suna umarni da saban Allah da shirka da zinace zinace da duk abin da ya kama da wani sannan wayan hauna anil ma'ruf suna hani game da al ma'ruf al ma'ruf sun fasara da al iman wa da'a duk inda ake tajaddidin imani ga Allah ake tajadidin imani ga da'a ga manzan Allah ga da'a wa Allah to mana bakai masa su kuma duk inda suka samu dama sai sun toshe wannan hanyar yasa babu abin da munafiki yake kwana da bakin ciki kansa kamar yadda ka da awa tana tafiya duk inda ake da awa za a samu da'atun lahi wa da'atun rasuli za a samu da'an Allah za a samu da'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ba sa su a kullum zaka ji burin su duk inda da'awa take ta durkushi a daidai domin sabon Allah ya yawa domin mujirmai su yaɗu su yawa amma duk inda ake ƙalallahu ƙalar rasul akwai yiwuwar za a sama daga yi wa Allah ɗaya wa mazan Allah ɗaya to wannan halayya su na biyu kenan ya amuru na bil munkar wa yanhauna ya amuru na bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf siffar ta uku wa yaqbiduna aydiyakum wannan kinayatu ne an shubh wal bukl suna da rubon hannu suna da hannun yan dambe aka ke shago ko hannun jarirai a fahimta a ce wani hannun jarirai gare shi jariri kullum hannunsa a haka yake to mai to shi ne wai kabi duna aidiyo wannan kina ya fita alkur'ani ba balaga ce cikin alkur'ani ba za a ce musu marowata ba ne ko masu ɗanƙamo ne sai aka ce wai kabi duna aidiyo suna danki hannunsu kasan duk mutumin da ya danke hannu ai ba zai kyauta ba hannu kullum a buɗe ne yake kyauta amma adarke ba zai yi ba ya sa mazala ke ta yadda uliya khairun min yadda sufula halin da zai miƙa kullum shine a sama hannun da zai karba haka mazan Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam kuma kamar kinaya da laraba suke cewa haza hazal bait kasirur ramal a ce ka wannan gidan akwai yawan toka a gidan to wannan kinayatun ci anil adawar hidaya kinayatun wajen ciyarwa da bayarwa duk gidan da ba a dora tukunya a sauke toka za ta taru ba za ta taru ba duk gidan da toka ta taru to tukunya ta hawo ta sau da yawa an fahimci wannan wannan kinayatun ta ƙwarai da kuma larabci abin da suke cewa wai ƙabbiru na aidiyanku munafukai kullum hannunsu a damƙe ki nasullaha fanasiyahu nasullaha ay nasu da'atin lahi wa da'afa rasuli munafikai sun ki sun doge game da yawa Allah da'a da manzon Allah ba sa musu da'a duk inda munafiki yake idan zai da'a wa Allah ko manzon Allah sai dai iya ganin mutane ne kawai amma in ya samu kansa cikin kebantuwa ya samu kansa cikin halwa kebanta to shikenan ya zai zama tacaccen mai saban Allah tacaccen mai adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sura ta suratul nisa ko inda Allah ta lake ta innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'un innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu موسى لا يراعون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah ya ce innal munafiqina yukadi'una Allah su munafikai yukadi'una Allah suna ganin kamar suna yaudarar Allah ne domin suna mu- suna mu'amalantar Allah kamar da suke mu'amalantar mutane yanda suke ganin za su yaudari mutane su musu burum burum haka suke ganin Allah ma haka za su yi masa domin tuɗin kwakwalwarsu ta toshe sun samu inkisa al'alƙalli kwakwalwarsu ta juya yau kadi'un Allah wa huwa kadi'u kuma Allah iya warware makircin da suke khadi'ar Allah iya warware ta sai Allah ce wa idza qamu ila salat idan munafikai sun tahi za su yi sallah qamu kusala za su tahi cikin nauyin jiki da kasala yura'una nasa suna nuna wa mutane aikinsu wani shi ne babban alamin munafiki ke duk inda akwai mutane akwai wani akwai wani to barinsa da karkararsa ta fi yawa abu amma duk inda aka samu kalwa aka samu koyuwar abu abinda ake so imani da da'a ya aiki a guntu ba za ka same su yura'unan nas duk abinda za su yi don mutane su gani ne don a yaba musu ai bayan su ai suwa na ai suna na abu kaza yake yiwa in ba sa da ai ba zai yi ba ai suwa ne to wannan suke so su ji su ji daɗi a zuciyarsu wala ya zukuruna Allah illa kalila Allah ya ce ba sa ambatan Allah sai ɗan kaɗan ibn kasir yake cewa ba sa ambatan Allah sai ɗan kaɗan sai a gaban mutane shi ne kaɗan ɗin sai a gaban mutane irin ambatan Allah da ake a gaban mutane shi suke yi amma gunda za a koya ambaci Allah ba sa iya yi daga nan Allah ya ce mu zabzabina مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا sun munafikai mu zabzabi da ai mutaraddidi suna da shakka da kokonto duk abin da aka ce Allah ne yake to suna da shakka ba su iya zuciya daya abin da aka ce ya zo daga matsala ba su da yaqini ba su da yaqini la ilaha illa wala ilaha illa su ba sa nan ba sa can ba sa cikin kafirai tsantsa sannan kuma ba sa cikin musulmai tsantsa suna tsakiya Allah ke cewa man yudillahu falan tajid lahu sabila duk wanda Allah ya batar da shi to ba wani wanda zai shirye da shi saboda kan munafikai batattu ne sai Allah ta'ala ke cewa nasullaha fanasiyahu ay taraku da'ati llahi fatarakahu wallahu min tawfiqihi wa hidayatihi da suka kiwa Allah da'a sai Allah ya mantar da su ko kuma Allah ta'ala ya kyamaci dacensa zuwa gare su da shari'ar Allah duk mutumin da yake saban Allah da gangan ko yake wani al'amari na nifaki da gangan sai Allah ya toshe masa hanyar shirya taufiki dace da hidaya da shirya sai Allah ya toshe fi duniya ya yi asara wani duk abin da zai ba zai adace ba duk abin da zai ko ba shirya ba ne ba sannan mala yake cewa fataraka humallahu min taufiki wa hidayatihi fi duniya wa min rahmatihi fil akhirah sannan kuma Allah ta'ala ya bar su cikin azabarsa a lahira idan an ce nasullaha sun manta da yi wa Allah da'a da manzansa fa nasiyan ai fatarakahu domin shi Allah baya mantuwa Allah baya mantuwa sai dai Allah ya watsi da al'amuran su ko ya bar su kawai amma Allah baya mantuwa subhanahu wata'ala an fahimta shine Allah ta'ala yake cewa ah, nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun babu shakka munafukai su ne fasikai shi alfisku shi ne alkurju Allah a cilla mutum ya fice daga yi wa Allah na wani ne fasik yi ne alfisik to duk inda munafukai suke ba sa yi wa Allah na ba sa yi wa manzan Allah na ya sa nan Allah ya siffanta su da fasikai domin su suna yawan saɓan Allah ko ba sa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala na shi ne innal munafiqina humul fasikun babu shakka su munafukai to su ne fasikai asalin fasikai kenan wanda sun fice daga yawa Allah da'a sun fice daga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a na'am ayati gaba وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Allah ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqat can da aka ce almunafiquna wal munafiqat ai kun ji an ce ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah awwa guda hudu to in dai sun mutu ba su tuba ba to ga kuma sun ji Allah an fahimta wannan halayyar guda hudu har in ta tabbata akan mutum kuma har ya mutu ga Allah bai tuba ba to kamar Allah ya ce a shelanta musu gaba ko musu a gobe alƙiyama na farko akwai umarni da mummunan aiki na biyu akwai hani ga kyakkyawan aiki na uku akwai ruwa yasa Khalidun Rabi yake cewa a a a la adri ayyuma ab'ada gauran fina da jahannam al-bukul aw al-kadhib ya ce wallahi ni ban sani ba wanne ne fi nisantar da mutum a wutar jihannama ne a cikin laifin nan guda biyu ƙarya ce ko ruwa ruwa tana cikin halayyar yahudawa ba halin musulmi wani kuma da musulmi sun san alkairin da alkairi yake jawo shi wallahi da ba sami ruwa a cikin ruwa na farko dai akwai alkawarin allah duk wanda ya bayar allah sai ya bashi na biyu akwai alkawarin Allah duk abin da ka bayar dan shi to zai reni shi ya tagarma da shago balkiya na uku akwai alkawarin Allah duk mutumin da yake bayarwa fi sabilillah sai Allah ya sa masa karbuwa a zukatan al'umma ko ya mutu sai bakuna mafiya alkhairi suna magana a kansa na hudu Allah ya yi alkawarin taimakon Allah da taimakon manzan Allah a kan mai cewa, In tansurullah ya surku.
Ya ayyuhan ladina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah ce ya ku masu imani, in tansurullah irin a shirɗiya ce, har in je kun taimaki Allah, kun taimaki bayan Allah. to Allah kuma ce yansurkum sai kawo fi'ilin mudari tadullu alal istimira wannan taimakon Allah da zai ba wai tun lokacin sabayya ya gama har yau yana yi har gobe in dai kai dan Allah Allah zai taimake ka sannan kuma ya sabbita qadamakum ya tabbatar da digarigan ku a cikin musulunci mu kwaikwayi hali irin na Abu Zar al-Ghifari man wanda an ce shi baya kwana da kudi a gunsa duk ya gama ce fanansa nayi ne sai sadaka da sauran ya ce gobe an Allah ya kai mu gobe Allah zai bani abin da zan ci sahabi ne ba annabi ba ne abu zar haka yake yi har ya gama rayuwarsa bai taɓa kwana da kuɗi idan yanzu ya gama ce banansa na dare ba ma ya yi na safa ba ya ce sabon Allah zai kawo abin da za a ci dogaro ga Allah na gaskiya yake manzan Allah akwai aiki a
Ah, wannan su ne sahabai kuma imanin su ake so mu kwaikwaya ula ya kalli na hadahun wallahu ba mai wuna kuda ne saboda kai ruwa ta yi yawa malamai suka ma- masu hikima suna cewa duk inda al'umma take gari ne ko ƙauye ko alƙarya ko maraya to Allah ya tsatsar ma mawadatan da za su taimaka talakawa ko mun ƙauyancin ƙauye ko gida goma ne to Allah ba zai bar ƙauyen a ci gaba ɗaya ɗari bisa ɗari talakawa wani akwai waɗanda ya tsatsar ma masu dama-dama haka Allah ya tsara rayuwa domin waɗannan a jarrabe su su bayar waɗannan a jarrabe su da babu haka rayuwa take gudana da saboda haka munafukai suna da ruwa wa yaqbiduna aydiyahu suna da mamurko ba su da kyauta ruwa ta musu yawa to wannan shi mahali ne mummunan hali da Allah yake cewa akwai azabar wuta in ba a tuba gaba da irin wannan hali shine da wancan da wannan duka da manta da yawa Allah da'a da manzansa sai Allah ce wa'adallahu lil munafiqina wal munafiqat wal kufar kaga sai aka gwa masu da kafirai masu bautar gunki ba masu bautar rana da wata ba da su aka gwa masu ana aka ce makomansu alƙawarin da Allah ya musu nar jahannam nar jahannam wutar jahannama ita ce makomansu Allah ya raba mu da ita Allah ya tsare mu da ita Allah ya ce nar jahannam ne Allah ta'ala ya musu tanaji na azabatul jahannama khalidina fiha wanda in sun shiga wannan wuta za su dawwama a cikin wannan wuta sai Allah ya ce iya hasbuhu ay kafihim jazaa'un ala kufrihim wannan wutar jahannama ta ishin sakamako akan kafircinsu ta isa ta zama sakamako gare su yine hiya hasbuhum duk inda aka ce wuta ita ce makoma wuta kuma ta fi karfin komai ba duk taurin kan mai taurin kai yanzu yake da taurin kai shi ne duk jabberancin mai jabberanci da zalincin azalimi wallahi anan ne Allah ya bashi iskar duniya iya shaka yake amma daga ran da mala'ikan mutuwa ya kama ziyara wallahi ba shi ba iya daga gira sai Allah ya so bai isa ba ke yasa duk kafircin kafiri fir'auna na marudu wane abu jahil da sauransu duk wutan nan bai dace makon wasu tanajin da ubangiji ya musu kenan Allah ya tahiya hasbu duk inda wutar jahannama take ta aishi makan gari makoma duk zaluncinka duk fitinarka to Allah ya ce wuta ta aishe ka irin abin da Allah ya tanadar na balbalin bala'i a wuta to Allah ya ce wannan ya ishi mutum Allah ya raba mu da wannan hukuma sannan kuma wala anahumullah bayan Allah ya tsindi masu a wuta ya ce mu kuma su kenan sannan ya ce kuma wala anahumullah Allah ya tsindi musu albarka Allah ana ana al-ibadi an rahma suna wutar to sun yi nisa da rahmar Allah kenan maimakon su yi sama sama su ta kullun kasa suke ba su ba fita wa mahun bi kharijin minan nan ba za su taba fita daga wannan wutar bayan shiga wuta ga tsinuwan Allah sai Allah ya ce walahum azabun muqim suna da azaba da'im ita ce azabun muqim tsayayyar azaba wanda ba ta ba ta kanawa a kullun a cikin azabar su Allah ta'ala ya tsare to ya ƴan kwakun jaban da munafirci ke haifarwa wannan shine sakamakon munafirci wanda da yawa daga cikin mutane yau sun mai da sana'arsu har ma in za ka je wani gu idan ka leka haga wani wala sai ka yi kwana ka domin ka san ya kware wajen munafirci ya kware mara du'alan nifaq akwai ƙwararru wanda sun yi professional harkar munafirci a yau ne fa za ka yi wa mutum waya sai ya danna rikodin a wayarsa kai baka san iya rikodin ba amma yi yake yi domin nan gaba an kun yi magana da shi iya fitowa da ita duniya da shi to wannan iya cikin tatattun munafukai ko kuma iya cikin mutane kuna waya da yadda na hands free al'ummar gun suna ji shi kuma ya zaci daga kai sai shi kuke waya shi ma wannan munafirci ne munafirci ne a fahimci wannan ko kuma ɗaukan maganar wa'ansu a kaiwa wa'an domin a haɗa rigima ko ziga wani akan wani akan wata rigima duk wannan munafirci ne karka yadda wallahi kar ya kama reni karka yi kaza to alamar munafikai kenan ba sa son sulhu ba sa son zaman lafiya kullun suna son husuma domin su a karkashin husuma suke cin abinci duk inda ake zaman lafiya to munafiki bai da abinci abu amma in za a samu sabanin fahimta tsakanin wani da wani to ya samu gun zama a ba kwa ji wanda yan uwanmu yan siyasa abin da suke faɗa a zauna lafiya tsakanin wani da wani to me za su ci amma fanfancin yawwa ya ji a faɗawa na kaza sai a zagiyo a faɗawa na kaza abin cewa kuma duk wanda aka faɗa zai ji daɗi da wani abin duniya ya wasu ai wata rigimar in kun kula da rigima musamman ga 'yan siyasa wallahi akwai gudunmuwar munafukai ce wanda ba sa son a zauna lafiya da ba sa son a shirya domin in an shirya ƙofar abincinsu ta toshe amma an samu ɓarka shi ke za a dinga shigowa to wannan iya cikin illa ta munafirci wanda a yau ya zama abincin wa'ansu ya zama alam da sha'air na wa'ansu mutane sun kware akan wannan harkar to Allah da ya ce ga musu wutar jahannama wa la'anahumullahu wa addala wa addalahum azab wa la'anahumullahu wa lahum azabun muqim bayan wutar jahannama ga tsinon Allah ga azaba tsayayya Allah ta'ala ya tsire mu na'am ayati gaba
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة na'am وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ce kan lazina min qablikum ay masalul munafiqina kama sal lazina min qablikum an bayyana Ayan mai yi mako?
da bismillah
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعوا eh فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب
walaikumul khasirun وأولئك هم الخاسرون qur'ani ne- qur'ani ma ne masu gaji ke inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bal huwa ayatun bayyinatun fi qulubi suduril ladina utul ilm ba abin da kai qur'ani tsaro a duniya babu shi ka duba ni ma da nake zo na bambai shi sabanin da ba amma la yasan amma wanda daga can ya ji kuma gole dama mai hawa da gangara qur'ani ce Allah ya kara mana fahimtar sa Allah ta'ala ke cewa kallazina min qablikum ay kamathalil munafiqin kamathalil ladzina min qablikum su munafikan nan da qur'ani yake ba mu labarin su yanzu to kamar waɗanda suka gabace ku ne. kamar irin kutankwacin mutan da suka gabace ku kafirawan lokacin annabawa da suka gabata an fahimci wannan shine kamathalil ladzina min qablikum min alquruni sadiqa ka'adin wa samudin wa kawai fir'aun kamar adawa da sumuda da mutanen fir'auna sai Allah ke cewa kanu ashadda minkum quwwa su wadancan din sun fi ku tsananin karfi in karfi kuke ji to adawa sun fi ku karfi samudawa sun fi ku karfi fir'auna da jama'a sa sun fi ku karfi su ba adawa fa an ce dutse suke samu a jeji su rarake su yi gida irin yadda suke so mai hawa biyu ne mai hawa uku ne da ina da ina duk tsare-tsaren su a cikin dutse sannan sai su ɗau dutsen a kansu je inda suke su a jigarinsu yan kuma matsa musu a nan ya sahi mutum ya ɗauka ya sayi gaba duk inda yake sai je kafa gidansa wa samu dallazi na jabu sakara bilwa a sakara وثمود bilwa الذين جابوا الصخر Yawwa, بالواد irin aikin da suke nan sakar bilwal su je jeji samu sirra da ke shi duka mai da shi gidajen sa to yanzu akwai ɗan adam da zai yi wannan in kafirci ne da tsagwaron saban Allah waɗancan sun fi kuma Allah ya sun biye ƙarfi kanu a shi da milkum kuwa in ƙarfi kake ji sun fi ka ƙarfi an fahimta wa aka sara amwal in dukiya ce take sa ka ɗagawa a yau da sun fi ka dukiya kanu a shidda minkum quwwatan wa akthar amwalan wa auladan sun fi ku yawan dukiya ko sun fi ku yaya ga karuna lokacin annabi Musa alaihi salam an ce shi kadai har yanzu ba mutum ɗaya da ya kudi irin na karuna a duniya har yanzu babu shi mutum ɗaya da babu shi domin Allah ya dai siffanta dukiyarsa ba ta da misali kawai ba ta da misali to shi ma Allah ya gama da shi Allah ya shafi sha bayan ƙasa ga fir'auna in mulki ne an ce firawuna idan ya fito yawon shakatawa ya je bakin ruwa sai ya kwana 40 abun a zaune a zaune akan kudi sai kwana 40 bai tashi ba domin lafiya da Allah ya bashi amma shi ma yayi ya gama ya tafi yayi ya gama ya tafi to shine Allah ke cewa ku duba fa ga waɗancan fa sun fi ku duk abin da yake shine yake sa ku dagawa a yanzu sun fi amma suna ina duk sun tafi kanu ashe da mikum quwwatan wa akthar amwalan wa auladan saboda karka yadda dukiya ta saka dagawa karka yadda mulki saka dagawa karka yadda karfi saka dagawa waɗanda suka dama ka suka shanye wallahi sun tafi duniya ta gama da su sai Allah ce fastamta'u bi khalaqikum ay fastamta'u bi nasibakum ku je ku ji daɗi da irin kason da Allah ta'ala ya bawo fastamta'u ka bi khalaqihim su ɗin waɗancan da Allah ke makan da zai da mai ƙabalikon sun ji daɗi da irin rabon dukiyar da Allah ya ba su a duniya duk abin da Allah ya ba su sun hole sun shakata sun shagoliya shi ne fastamta'u bi kalaƙihim fastamta'atun bi kalaƙikum kuma ku je ku ji daɗi ku hole da irin rabon da Allah ya gamu wannan suna cewa amurun ne bi ma'anar tahadi umarni ne amma akwai tsoratarwa a ciki amrun bi ma'anar tahdid wa takwif fastamta'u bi kala'ihim fastamta'atun bi kala'ikum ku je ku ji dadi ku wuce holiyarku da duk abin da Allah ya ba ku je ku ta dagawa an gane ko a kamar stamta allazi da min qablikum bi kala'ihim kamar yadda wadancan suka kole suka shakata da irin daban da Allah ta'ala ya ba su wa kuntum kallazi ka kuma ku je ku kutsa cikin da suka kutsa wajen saban Allah alba'il wa ba'an fi nabi sallallahu alaihi wasallam da barna da sukan manzon Allah da da kaza da kaza duk inda suka bi din ku je kuma ku bi shine wa kuntum kal zikaru sai Allah ci cewa ulaika irin waɗannan mutane habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah Allah ya rubuje musu aikin su a duniya da lahira in ma sun yi aikin Allah ya rubuje shi gaba daya wa ulaika humul khasirun waɗannan kuma sune tababbun mutane maliki cewa a sun yadda da jin daɗinsu bitti ba'i shahawa wa rituwan bihi ka iwatan anil akira sun yadda su shakata su hole a duniya su canja jin daɗin lahira da duniya wa salaktum sabilahu kuma gashi kuna bin hanyarsu kuna kutse cikin abin da suke kutse wajen albatsili wal kadhi wal istihza wajen ƙarya da ɓarna da abin da yake duk kuma shi ne istiza a izgini malake cewa aikinsu a lahira ya rubuci wannan abu ne zahir ulaika habita ta'amalu kuma a duniya rucewar aiki a duniya shine aikin ya zamto kayi shi Allah bai karwai ba da lada ba amilatun nasiba aiki ne na wahala amma ba ladan komai a ciki to munafiki irin wannan tana samun sa zai yi sallah zai yi azumi zai yi zakka zai yi jihadi amma ba lada Allah ba zai karba ba domin inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin domin shi Allah kadai a gun masu tsoron Allah yake gaba aiki duk mutumin da ya shahara ga munafirci to shi ba mai tsoron Allah bane to kuma Allah ba zai karba yake shi ba akwai hadisi daga Abbas Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce latattabi anna sunana man kana qablakum shibran bi shibri wallahi manzala ce sai kun bi hanyar da magabatan ku suka yi taku bayan taku wa zira'an bi zira dali da dali hatta law dakalu hujru dabbin har a ce ɗaya daga cikin zai ga ramin damu a jeji shige lattaba'tumuhu wallahi sai kun bi su kuma kun shiga ƙulla ya rasulallah sai sabai muka ce ya manzan Allah alyahudu wa nasara wannan wanda fice za mu bi su sawu da sawu kafa da kafa yahudu da nasara ne ƙala sai manzan Allah ya ce faman in ba su ba su waye a wata ruwayar fa halin nas illahu a cikin mutane mu ne wasu waye masu irin wani halayen ba su manzan Allah tun da rayuwarsa ya faɗar wannan sai kun bi sawun yahudawa taku da taku duk inda suka ce da kafa sai kun sa kafar kwago ga shi kuma abin da yake faruwa kenan yahudawa kuma tatattun makiya alai tatattun munafukai ne yanzu ka ɗau sha'anin biki da muke yi a gidajenmu da makotanmu a cikin program na biki ko activities da ake cikin biki in ka kasa shi kashi goma to bai fa samu kashi ɗaya da rabi wanda shi ne musulunci a ciki amma duk shawaran daga gargajiya sai al'ada su yahudanci inda za ka ji maganar Allah da annabi sai a cikin masallaci wanda za a ce ina wali ina ina mai karba ina mai bayarwa wani wani sadaki ai ina alhamdulillah a gama shi ke amma in ka bar wannan gun to ba wani gun da za ga sha'airi na musulunci ke bayyana bikin babu shi duk wani taro da ake a fake da wata walima wani ballata na mace wani daidai wani nayin nayin duk yahudanci a hudu ba wani ta cewar Allah ta cewar mazan Allah ce duk mun arabun yafa ne kawai sau daga haɗari ne irin wannan kuma abin da zai ba ku mamaki ta inda mu ma kanmu ba mu mutunta abin da ke gare mu ɗin ba yanzu a cikinmu ne fa an za su yi biki a musulmai tun kafin wata uku kafin biki za a dinga tanajin abin da zai yi biki za a gayyato maka diwani yi ne zai yi rana da ya kaza wani zai yi da ya kaza wani zai yi wani aika mai kudin mota ko kudin jirgin sama ya zo garin da ake sai domin ya yi kiɗa ya waka amma kar ku manta limamin da zai ɗaura a wurin wani lokaci sai a masallacin ba zai sani bayi da mutuncin da za a je gidansa a ce aka rawa kala akwai ɗaurin aure sati mai zuwa bayi da wani mutuncin sai a masallacin za a ce akwai ɗaurin aure ba amma kar ku manta hol ɗin da za a kama a yi fasikanci ba an kama sama da wata biyu ba an biya kuɗi ko an yi depositin na kuɗi an yi anko an yi wata tsiyace duk an gama amma abin da shine sha'air wanda shine musuluncin yace shine auren makaza shine auren amma ba shi muhimmanci ba to wannan wala yahudanci ne yahuda sun kawo mana wannan ga harkar demokradiyya ta haddasa gaba da fito na fito da ta'addanci kuma duk shirin yahuda wannan ga harkar fitar mata ba tsari an mai da mata kamar kayan talla a kasuwa wallahi duk shirin yahudawa ne sun kakaba ilimin mata na boko sun fake da wata manufa don wata manufa sun fake da ilimin amma akwai abubuwa a ƙasa da yawa na dasisa na fasikanci da suka jiyawo kuma burinsu ya cika burinsu ya cika matanmu ba su da ƙima ba su da mutuncinsu ga shi nan mace a dinga tallar omo da ita ana tallar kwalin sabulu da ita mace mai mutunci matar musulma wanda na na fatima take cewa an tambaye ta mai alkhairi ga ya mace ta allah tarar rijiyar wala ya rauna ina alkhairi ga ya mace kawai amma ya ce what man can do woman can do then better haka suka ce ta wannan yahudanci ne wannan yahudanci ne kafirci ne an fahimci wannan to manzon Allah abin da ya wala sai kun bi su sawu da sawu kafa da kafa gashin ana ji kuwa dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku bi su ba wata al'umma da ta yi kama da banu Isra'ila da Yahudawa kamar wannan al'umma za ku bi su sawu da sawu kafa da kafa dan matsuri ke tani dai ban sani ba ko da kashi za ku bauta dan marikin da suka bauta ko ba za ku bauta masa wasu ne abin da dan matsuri shi kenan tunda su sun bauta dan marikin yace ku din ba ban sani ba ko za ku bauta dan marikin ko ba za ku bauta masa ba gajiyar to wannan shine irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ulaikumul khasirun waɗannan sune ta ba mutane Allah ta'ala ya tsare na'am ayatu gaba ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah yake cewa alam yatihim su munafikai shin bai zai ke musu bane munafikai bai zai ke musu ba naba'ul ladina min qablihim ay khabarul ladina min qablihim irin labaru labarun mutanen da suka gabace su labarun su bai zai ke musu bane ne kamar Allah tambaye su yake da nan akwai istifham a ciki ai alam ya'tihim shin bai zai ke musu ba naba'ul ladina min qablihim labaran mutanen da suka gabace su Allah ya buga misali qaumi nuhin kamar abin da ya samu annabi nuhu da jama'arsa ko abin da ya samu jama'ar annabi nuhu alaihi salam wa adin da ada mutanen annabi huda alaihi salam wa samud da samuda mutanen annabi salihu alaihi salam wa qaumi ibrahim da kuma mutanen annabi Ibrahim alaihi salam wa ashabu madyan da mutanen madayin mutanen annabi shaibu alaihi salam wal mu'tafikat al mu'tafikat sune kaumin lutin alaihi salam mutanen annabi lut alaihi salam sai Allah ta rike ta atatuhum rusuluhum bil bayyinat dukkan su manzannin su sun zo musu da hujjoji sun zo musu da ayoyi an fahimta amma wa'azin manzannin bai amfani su ba fama tugun al-ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ayoyin da gargadin baya amfanar mutanen da ba su da imani annabawan nan duk inji Allah sun zo musu bil bayyinat da sako daga Allah amma ba ba su amshi sakon ba ba su bi ba fa makana Allahu liyazlimahu Allah bai zalunci ɗaya daga cikin su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su din ne suka zalunci kawunansu mutanen annabi nuhu Allah ya ba mu labarin yanda ya musu ayi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce annabi Nuhu mun aika shi zuwa ga al'ummarsa ya zauna shekara 50 shekara 950 ya iya da'awa Allah sai ce fa akadhum tufan sai Allah ya turo ruwa na bala'i yini tufan ke ruwa sama ruwa ƙasa gaba ɗaya Allah ya dirka ke wannan mutanen Allah ya halaka su da abtura ta kai bango haƙuri irin na annabi Nuhu haƙuri irin nasu ake nema amma da yake ɗan adam ne shi ma ba da siffar mala'ika ba da siffar Allah ya ce ya rabbi la tazar alal ardi min alkafin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yadlu illa fajiran kafa ya Allah kar ka bar ko ɗan zaman gida a cikin wannan kafira Allah ka halakar da su Allah in ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu illa wala yalidu illa fajiran kafa ba wanda za su haifa sai fajiri kafiri wannan shine abin da suke saboda shekara 900 na zauna da su ba abin da suke sai wannan in waɗannan sun fice sai su gaji waɗannan in waɗannan sun fice su gaji waɗannan to amma wannan addu'a da annabi Nuhu yayi da kiyama ta tsaya sai da ji tsoro kar Allah ya kama shi akanta da aka ce Nuhu ka je ka roki Allah a yi hisabi a tsaye da hisabi dan wuta ya san wuta zai je dan aljanna ya san aljanna zai je yace wallahi tsoron Allah nake ji domin nayi addu'a duniya ta halaka gaba daya ina tsoro kan da ji Allah ya kama ni annabi nuhu alayhi salam yine fa aka zo mu tufanu hum zalimu a adawa mutanen annabi huda alayhi salam so kuma an halakar da su da iska wa amma adun fa uhliku bihim أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية adawa inji Allah an halakar da su birihin akwai riyah akwai rih riyahun ita ce iska ta wanda akwai alamar ruwan sama zai zo bayanta iska mai zuwa da albishir kenan amma rihun kuma iska ce wanda cikin ta azaba ce yasa a can ahqa da ce rihun fiha azabun alim iska ce amma cikin ta akwai azaba mai radadi to da irin wannan iskar aka halakar da adawa iska ce kawai lokacin da za a halakar da su sai an suke da to uh, hudu al- Allah naka da me zai halakar da mu sai ki ta iska ce sai ta is- dan iska kuma za mu tura mutane biyu su kare iskar ba ta su ba su tankare ta iskar to wasan iskar bala'i bace iskar in ta zo ta dinga cafar tana sama da su tana ille musu kawuna haka Allah ya musu uban jikin a gefe kan a gefe haka Allah ya yi musu wannan iskar kwana bakwai aka yanayi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha duk abinda iska ta bi ta kansa to ya halaka fa asbahu la yura illa masakinahu aka waye gari ba komai sai ku fayin gidajen su gaba daya kazalika najzil qawmul mujrimin Allah ce haka ne muke wa mujrimai sakai duk inda mujrimi yake wannan shine karyarsa to irin azabar da Allah ya mutana annabi annabi Hud kenan su kuma samudawa mutanen annabi Salihu su kuma Allah ya halakar da su da rajfa tsawa fa akazatumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathin ar-rajfa aka musu tsawa ko aka musu girgizar kasa ar-rajfa az-zalzala aka girgiza kasa kasar ta dare suka yi kasa Allah ya halakar da su mutanen annabi Ibrahim alaihi salam bi salbi ni'ma su kuma Allah sai kwace nimar da Allah ya ba su shine azabar da Allah ya ba su Allah ya ba su zaman lafiya ya ba su abinci ya ba su kuɗi ya ba su kaza ya ba su kaza da suka sadi Allah suka gidan annabi Ibrahim Allah ya kwace nimar gaba daya kai ka ce yan Najeriya ne a kuma gaskiya bane ai masalmu da iman ne ai duk wata ni'imar yanzu an kwace ba zaman lafiya ba ba tsadar abubuwa ta yi yawa ba kwanciyar hankali ba shugabanci mai daɗi duk komai ya lalace ne salbu ni'ima Allah ga ka da ranka da lafiyarka iya ma azaba lokacin da aka yi canjin kuɗi wancan lokacin Buhari iya soja ana ba mu labarin cewa mutum sai je banki da kuɗin sai kwana ƙofar banki da kuɗinsa iya jira a buɗe banki ya shiga a mai canjin kuɗi ma'ana ba ɗan fashi ba ɓarawa da zai yi zaɓe amma yanzu kana ɗaki kana kwanci ka kukkulle ko ina amma hankalin ka ba kwanci yake ba kana tunanin ɓarawa zai iya jirwa ya mafi shi a shekarun da ƙasa da arba'in da hudu ko kusa da haka mutum ya kwana a waje da kuɗinsa ba mai mai fashi ba mai sata mutum ya noma amfanin gona wajen wata uku a jeji ba mai ɗauka amma a yanzu ba solbun ni'ima ya jama'a ni'imar Allah ya kwace ta ba saban Allah ba ku yi ba a biya udawa akwai kwaye su ai ta zina ta zina ci ana cin kudin ruwa ana karbar cin hanci da rashawa sai Allah ya kwace zaman lafiya sai Allah ya kwace ni'imar ga ni'imar amma ba kwajin dadin ta da talakan wanda sai ya fita zai nemo da mai kudin da ya tara kowa kuka yake kowa bakinsa baya kamar alkhairi iya cikin salbun ni'ima nau'un min al'azab wannan nau'i ne daga cikin nau'in azaba to irin abin da Allah ya halakar da mutane Annabi Ibrahim alayhi salam wa halaku namrud da kuma sarkin su babban azalimin nan ya fadi ya mutu Allah ya halaka shi mutanen Annabi Shu'aib Madian su kuma uliku bi azabi yawmi dhulla su kuma Allah ya halakar da su da wata azaba a wata rana da aka yi tsananin rana sai aka samu wani girgije iya yawo a sama iya irwa to ashe wannan inuwar da girgije yake yi bala'i ne a cikinta girgije iya yawo a sama iya inuwa a ƙasa sai suka taru a wannan inuwar kai da kam suka taru sai Allah ya fasa girgijen kuma musu ruwan azaba da irin wannan Allah ya halakar da su an fahimta sannan al-mutafikat mutanen annabi lut alaihi salam al-munkalibat Allah sai musu juyin masu haka musu faj'alna aliha safira aka ɗau ƙasan garin aka mai da yi sama-sama aka mai da yi ƙasa aka musu Allah ya halakar da su shi ne a an kabuta Allah ta'ala ke ce fa kullum aka zana bi zambi فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبا كل أكذنا بذنب waɗannan ɗannan gaba ɗaya na ce na damƙe su sanadiyar zurgin da suke aikatawa kun san ba abin da yake kirkiza rayuwar ɗan adam a duniya da lahira kamar zunubi in ɗan adam iya zunubi wallahi ba shi ba kwanciyar hankali tun a duniya in dai iya zunubi sai Allah ya kwace mai kwanciyar hankali kana ganin sa a cikin daular duniya a cikin kaza da kaza da kaza amma nutsuwar zuciya ba shi da ita kullum iya firgice kullum kullum ba a nutse ke ba wannan tasirin zunubi kenan tun a duniya kaga mutum ya kasa zama ya kasa tsayuwa ya kasa sallar jam'i ya kasa zama da iyalansa ya kasa zuwa zumunci ganan ganan ga ƙauyen garinsu ƙauyen babansa ya kasa zuwa wala zunubi ne nutsuwar da zai wani ɗin ba zai samu ba duk abin da hankali yake nusarwa ai ba zai yi ba baya cikin nutsuwa to zunubi iya haifar da wannan ga kuma babban bala'i ne azabar lahira duk wanda gani a wuta a kuma alkiyama zunubinsa ne ya kai shi ba launin fatarsa ba ne ba ka zaka a zunubinsa ne kai shi shi ne fa kullum aka zana bizan ne dukkaninsu kowa mun kama yi sani da zunubinsa da alheri faminun man arsalna alaihi hasi daga cikin sako wanda muka aika masa iska kamar su adawa kenan iska hasiba wa minhum man akazatu sayha daga cikin akwai wanda tsawa muka musu kan mutanen annabi salihu alaihi salam an ce mala'ika jibril ne je gefen garin yayi kururuwa sai kowa ya mutu kawai karan tsawon jibril ta halaka kowa akazatu saiha wa minhum man kasamna bihi al-arda daga cikin sa akwai wanda muka ce kasa ta dare su yi ciki kamar qarun fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard muka ce kasa ta bude qaruna da yi da jama'a su duke su yi kasa kuma kan suka yi man kasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna daga cikin sa akwai wanda muka ce ruwa ya halaka shi kamar fir'aun duk duk fajircin fir'auna gashi a ruwa ya mutu Allah ya fi karfin kowa duk abin da kake wallahi Allah ne baka dama kawai Allah ne arama lokaci wallahi amma ba kai tsaga gari Allah ba Fir'auna ya ce ma shine ubangijin ku madaukaki fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala Allah ce fa akazahu Allah la kana al'akhirati wal ula da ya kai ya kai gaci ma'ana cika bakin yayyawa sai Allah ya damge shi kawai yace fir'auna ba mu nuna ma mu ne Allah gaskiya fir'auna Allah ya dilme da shi a ruwa ya halaka shi Allah ya ce ma kana Allahu li yuzlimu duka ba wanda muka zalunta duka walakin kanu anfusuhum yuzlimun kowa kan sai zalunta haka Allah ke da adalci zai ce ga doka karkai ga doka karkai idan kai kuma duk abin da ya biyo baya kai kai wa kanka ba Allah bane ma kai kai wa kanka saboda duk abin da ake ciki yayin wa a yanzu wallahi fala talumu ahadan walumu anfusana kar mu zargi ko mu zargi kawunan mu Allah ba abin da bai mana ni'ima ba abin da Allah bai mana amma zunubin mu da sabon mu da mummunan zukatan mu sun hana mu ciyar zikin da Allah ya mana sun hana wallahi kuma haka ne idan mun dawo mun tuba mun so juna da gaskiya sai Allah ya warware matsalolin gaba daya cikin ibtawar ido Allah ya warware matsalolin amma zukatanmu ba su da kyau ba ma ƙaunar junanmu musulmi ya koma gefe na yawa ɗan uwansa musulmi sihiri ya lalata rayuwarsa wai dan Allah ya mai tunima ta duniya a wannan duniyar dan wannan duniyar za ta yi zafi duniyar da baka da garantin minti ne a cikin ta ka bude baki baka da garantin zaka rufe shi da rayuwarka haka take ba ba ta da tabbas ba yanzu a kanta zaka je wajen boka a kanta za ka yi binne tsafi a kanta za ka je makabarta ka tono mamaci a kan wannan duniyar Allah ce kunga wannan duniyar inna wa inna la ja'ilu na ma'ala ya sa'idan juruza duk abin da yake sa ku wannan rigimar a duniya ba dukiya bace ne ya ce wallahi Allah ce na mai da tambola na mai da ita shara duk abin da ke bayan duniyar nan Allah ce wallahi na mai da shi bola la ja'ilu da ma'ala ya sa'idan juruza haka Allah ya ce sai ya mai da shi bola wadda ba mai ɗauka gashi nan ba mai so kowa ya mutu gara kuma suna yawo wai ya nishar wotinan komai gashi nan kowa ya mutu kuma ina ta tsafin ina ta shirkar ina ta zuwa gumbo kayan kaga ta ƙare sai ka je ka girba abin da ka shuka kuma ka je ka shiga rayuwar da ba ta da iyaka kuma nan kayi kayi kana da limit kana da lokaci bokaye yanzu ku je ƙauyuka ku yadda ake tonan kaburrukan mutane ma kwanaki ga abin da ya faru a wannan wancan wancan bajo garzo kaburruka wajen 27 aka tone kuma kowane kabari da aka ciro na ba cikin mai kabarin aka je kuma tsafi za a ake kama yara ƙanana ana yankawa mahaukata ana fille musu ke da sauransu duk akan duniya ake wannan ba mutum ya je kabari ya cusa hannunsa a kabari ya sa wani wani shirkarsa a kabari ya kwana a ciki don bukatar tafiya kai Allah da hakuri yake amma Allah ce duk ku yi ku gaba inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata kowa zai gama ya je sama wani kasuwa yake amma wallahi wani dan makocinsa baya son ya ga iyasa akwai wanda kwanaki ya same cewa akaram kallau arin fata na ji na ga an jefa wani abu da safa na gidi da gashi gashi da wani kulle kulle na ce ka hau ka karanta ayatul kursiyu ka sa sanda ka ce bismillah ka jeho da dan maza ka ba abin da zai faru ba abin da zai faru wallahi kai da yaqini ba abin da zai faru in ka ga da abin cutarwa ka ka nemo ta leda ka daure a nan ka domin tsafi iyaka ma har hannun mutum karka yadda a ce wani abin tsaka kai hannunka ka a sawo da safa ko wani leda ka daure hannunka ka ɗauke shi ka je kai tono a rami ka binne shi magana da haka al'umma suke fa suna sallah suna zagi me amfanin sallar su suna sallah suna zuwa gumboka suna sallah suna shirka da kai tsafi kai shirka kai sallah wala ba ka daina sallah sallah ka Allah ba zai karbe ta ba wallahi Allah ta'ala ya kiyaye ya tsare ku za mu tsaya ne insha Allah idan mun dawo mako mai za mu tashi kan wal mu'minu wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata insha Allah wannan dai shine munafikai maza da munafikai mata ga irin sakamakon su ga irin makomarsu ga irin fadandama da Allah ya musu a Qur'ani Allah ta'ala ya tsare mu daga munafirci karamin sa da babban sa Allah ya mana jagora ya kara mana imani ya kara mana son junan mu da junan mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya kara mana arziki da kwanciyar hankali duk abin da ya kawo mana damuwa a wannan ƙasa da wannan gari Allah ya mana magani shi kuma alkhairi Allah ta'ala ya hada mu da shi marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah da dai mu da lafiya da imani Allah muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifan mu Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu a tafarki madaidaici Allah duk abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi duk abin da ya so mu na shari Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ta'ala ka tsare mana mutuncin mu da iyalan mu da addinin mu da rayuwar mu Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah duk mai nufin mu da mugunta Allah ka mana tsaro ka mana kariya duk mai nufin mu da alkhairi Allah ka sada mu da shi Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan hanyar daidai ka karɓi rayuwar mu akan wannan hanya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh